إن الحمد لله الذي يستفي الشحور والأيام ويختار ما شاء يختص بالأزمنة من الفضائل ما يريد رحمة منه وتذكرة لأولي الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأزيز الجفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأوصيكم أيها الأحبة ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوه حق تقاته وتعرضوا لأسباب رحمته وإحسانه واغتنموا مواسم فضله ورضوانه واجتهدوا فيما يقربكم من رحمته وجنته ويباعدكم عن غضبه وناره أيها المسلمون إن من نعم الله تعالى على عباده أن فاضل بين الأماكن والأزمان ففضل بعد الأيام على بعض بمزيد من المزايا والأفضال وها نحن اليوم يا عباد الله نستقبل غدا يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة إنه يوم مشهود إنه يوم عظيم إنه يوم الوتر قال الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم وذلك المكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة ويوم عرفة عباد الله يوم عيد لأهل الموقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريك عيدنا أهل الإسلام رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن أقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ومن فضائل يوم عرفة أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني بعرفة وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم فتلا قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أهلك آب إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون رواه أحمد والنسائي في الكبرى وغيرهما بسند حسنه الألامة الألباني رحمة الله على الجميع وثبت أيضا أن يوم عرفة يوم مخصص للمغفرة والعتق من النار ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يأتك الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وفي رواية لابن عمر عند أحمد وغيره إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شأثا غبرا وعند ابن المبارك من حديث أنس مرفوعة من حديث أنس قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وقد كانت الشمس أن تؤوب فقال يا بلال أنصت الناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الناس أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر كثر والله خير الله وطاب ويستحب صيام يوم عرفه لغير الحجاج لحديث أبي قتادة مرفوعة صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد uwa masu albarka yana daga cikin tsarin Allah da hikimarsa ya zaɓi wasu kwanaki da wasu lokuta ya sanya musu wata albarka ta musamman fiye da sauran lokuta don ya baiwa bayan shi damar samun wata falala ta musamman da kuma amfani da waɗannan lokuta don neman shiga a wurin Allah da neman lada da aikata ayyukan alkhairi da neman gafararsa. Daga cikin waɗannan lokuta masu albarka waɗanda Allah ya ware ya sa musu albarka ta musamman akwai ranar arafa ita ce tara ga watan zulhijja wato gobe kenan idan Allah ya kai mu wannan wuni ne daga cikin wunannaki mafiya albarka a duniya da haka Allah madaukin sarki ya rantse da shi a faɗinsa was-sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud Allah ya ce ina rantsuwa da sama ma'abociyar hanyoyi ina rantsuwa da wuni abin alƙawarantawar haduwa a cikin sa ina rantsuwa da mai sheda da kuma wanda ake sheda a kansa al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda annabi ya ce al-yawmul maw'ud inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ranar alkiyama al-yawmul mashhud rana abin shaidawa shine ranar arafa al-ashahid kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace ita ce ranar juma'a annabi yace a cikin ranakun wuni babu ranar da ta kai juma'a albarka yace saboda a cikin juma'a akwai wani kankanin lokaci wanda duk wanda ya dace da wannan lokaci yana roƙon Allah duk wani alkhairin duniya da lahira Allah zai bashi ko yana neman tsarin Allah daga wani sharri da ya same shi ko yake gudun ya same shi Allah zai tsare shi sannan Allah ya sake rantsuwa da ranar arfa a cikin fadin sa wal fajr wa layalin ashr wash shaf'i wal watr ash-shaf' shine ranar sallah ranar goma ga wata wal watr shi kuma shine ranar tara ga wata wato rana wadda take mara har ila yau ya zo a cikin Bukhari da Muslim sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana halifa wani mutum cikin Yahudawa ya zo ya same shi yace ya kai sarkin mu'minai na san wani wuni a cikin tarihin rayuwar ku ta musulmi wanda inda mu Yahudawa muke da wannan gatar to da wannan wunin za mu sa shi a cikin ranakun da za a dinga bada hutu duk shekara ana yin biki ana taruwa don tunawa da wannan rana Umar ya ce mishi wace rana ce wannan ya ce ita ce ranar da aka saukar da faɗin Allah madaukin sarki al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah yau musulmi wato bayanin gatar da ya musu cewa na cika muku addinin ku tsaf kuma na na cika muku shi daidai wa daida babu ragi babu ƙari sannan na cika muku ni'imata maqil sannan kuma na yarda da musulunci shine addinin da za ku yi ku gamu da ni lami lafiya wannan bai huda yake cewa inda mu Allah ya ma wannan alƙawari to da ranar da aka yi wannan alƙawari zamu rike ta a matsayin ɗaya daga cikin ranakun da zamu dinga tunawa da ita duk shekara Umar ya ce kaga mu kuwa mun san ranan mun san wurin mun san lokacin amma ba za mu dinga yin biki na musamman a ciki ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karantar da mu haka ba Umar ya ce masa ta sauka ne a ranar Juma'a a kuma wunin Arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a Arfa lokacin da yake hajjin bankwana Allah ya sauka mishi da wannan aya hakanan har ila yau daga cikin falalar wannan wuni na gobe shine wuni ne wanda yana ɗaya daga cikin wato bukukuwa idi na musulmai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin da al-Imam Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i suka ruwaito daga Uqbatu dan Amir al-Juhani Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ranar Arafa da ranar sallah da kwanakin bayan sallah 11 da 12 da 13 waɗannan wuni guda biyar a jere annabi yace biki ne gare mu mu musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranaku ne na bikin musulmai har ila yau daga cikin falalar ranar Arafa shine ya tabbata cewa a wannan rana ce Allah madaukakin sarki ya ɗauki alkawari tsakanin shi da mu bayin Allah, mu ‘ya'yan Adamu alaihi salam, cewa za mu bauta wa Allah, za mu yi tauhidi, ba za mu yi shirka ba. Al'imamu ainihin wato Ahmad ya ruwaito da nasa'i a cikin kubra da limamun hakim, da limamun tsahawi a cikin mushkilul athar, haka nan Ibn Jaririn a cikin tafsirinsa, da wasu malamai ma da dama, a Shekul Albani ya inganta wannan riwaya, Allah ya gafarta musu gaba gida. daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa ya dashi da mahaifinsa yake cewa a riwaya marfu'iya ko kuma mauqufiya duk yazo a cikin ainihin wato waɗannan masadir yace Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa Allah ya dauki alƙawari tsakanin shi da ƴaƴan Adamu a kusa da wani dutse da ake ce ma Na'man a filin Arafa Allah madaukin sarki ya dauki hannunsa mai albarka ya shafa gadan bayan Annabi Adam sai dukkanin zuriyarsa suka fito gabaki daya suka tsuntsuguna a gaban Allah ga sunan burjik sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta fadin Allah a cikin suratu al-A'raf aya ta 172 zuwa da 3 fadin Allah wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ka ambata musu lokacin da Allah ya dauki alƙawari da ƴaƴan Adamu murriyatuhum su da dukkanin zurriyansu wa ashhadahum ala anfusihim ya sanya su suka tsaya sheda akan junansu Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba qalu bala dukkanin ƴan adam suka ce gaskiya ne ya Allah kai ne ubangijinku kai ne ubangijinmu shahidina kuma mun shaida kai ne ubangijinmu Allah ya ce an taqulu yawmal qiyamati ma ja'ana min a a an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to karbara na alqiyama ku je ku yi shirka idan an kama ku da laifin shirka a gaban Allah ku ce ba ku san wannan alƙawarin da aka yi ba ko kuma au taqulu ko kuma ku zo ku ce innama ashraka aba'una min qablu ai iyayenmu ne mushrikai suka haife mu a cikin kafirci wa kunna zurriyatan min ba'dihim mun biyo sawun su ne akan kafircin nan afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun waɗannan ayoyi a cikin suratul araf su ma sun sauka ne ainihin Allah ya bada labarin abin da ya faru a a, a cikin ayar ya faru ne a ranar arfa haka nan kuma ya tabbata cewa ranar arfa wata rana ce da Allah ya keɓance ta ta musamman don gafarta zunuban bayinsa da ‘yanta su daga wuta babu wata rana a shekara ƙwaya ɗaya da Allah yake irin wannan alfarma kama wannan rana da aka hadisi suka zo birjik game da tabbatar da wannan ainihin falala daga cikinsu akwai hadisin imam muslim da aisha ta amso daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama da annabi yake cewa babu wani wuni wanda Allah yake ‘yanta bayi ya gafarta musu kamar ranar arafa har ma yakan yi wa mala'iku tunƙaho da bayinsa ya ce ku kalli taron bayina a arfa kun san me suka zo nema sun zo neman gafara da yarda Allah ne a wata riwaya irin wannan wadda ke cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana wa mala'iku alfahari a yammacin ranar arafa ya nuna musu taron al'ummar da ke tsayuwa a arfa ya ce ku kalli bayina sun zo daga garuruwa masu nisa sun cire suturarsu sun sa ihrami sun sha wahala da yunwa suna tafe a ƙafa sun saki duk wata daraja da alfarma da suke da ita sun zama iri ɗaya babu wani sarki ko mai kuɗi ko malami ko attajiri ko jarimi wanda yake da wata niza a wajen sai dai kasancewa shi kawai bawan Allah sai Allah madaukin sarki ya ce duka na gafarta musu shaidan ya ji bakin ciki ya ji damuwa ya tafi yana ihu yana tusa hakanan a cikin littafin ibn al-mubarak kitabu zuhud shi ma ya ruwaito daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a yammacin arafa sai ya ce wa bilal je ka ce wa mutane su taru gaba daya kowa ya saurara ina da jawabi bilal ya tashi ya zaga ya ce ya jama'a ayi shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi jawabi manzon Allah ya zo tsaya ya ce ya ku al'ummata ina sanashe ku cewa ɗazu-ɗazun nan jibrilu ya kawo min ziyara ya zo daga gun Allah maɗaukin sarki ya ce Allah Ubangijinka yana gaishe ka ya kai annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallama sannan kuma ya ce ai maka bushara ka sanar da mutanenka cewa Allah ya gafarta wa duk wanda ya tsaya a arafa ɗin nan ya gafarta wa kuma duk wanda ya tsaya a gefen arafa ma wato ko da a muzdalifa yake ko a waje makamancin haka annabi sallallahu Alaihi sallama ya ce kuma baya ga haka Allah ya ce ya lamunta duk wata ɗaukakkiya ko wani laifi ko wata kwaɓa da wani bawa a cikin waɗannan bayin da ke tsaye a nan wajen suka aikata Umar ɗan Khattab sai ya miƙe ya ce ya manzon Allah wannan falala mu kaɗai ne a wannan aikin haji na wannan shekara ko ko da sauran musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan falalar ta shafe ku kuma ta shafi duk wani musulmi da zai yi aikin hajji a tsaya arafa har tashin alkiyama shi sa kaka bari wani yau dare ka kana da kuɗi ka ce ba za ka je aikin hajji ba yayi tsada tunda ake aikin hajji da ma tsada gare shi ba taɓa yin shi da arha ba kuma kai ba Allah ne baka wannan kuɗin ba ba za ka je ka je ɗakin Allah kai mishi sujuda ka roƙi Allah gafara kuma ka roƙi Allah ya ƙara maka arzikin ba ko ko za ka zauna kana tsimulmula kana cewa wai yayi tsada wataƙila kuma kafin bara kafin baɗi kuɗin naka kuma sun ƙare ko kuma aikin hajjin ma ya fi haka tsadan Allah ka gafarta mana da Umar ya ji wannan gwabin sai yake cewa kai wato alherin Allah yana da yawa kuma yana da daɗi har ila yau daga cikin falalar arafa falalar wunin arafa shine cewa azumin arafa guda ɗaya wanda mutumin da baya aikin hajji zai yi zai yi azumin a garinsu zai sa a gafarta mai zinuban shekara biyu wanda wannan ma falala ce babba kamar yadda Abu Qatadat al-Ansari ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahih Muslim manzon Allah yake cewa azumin arfa ina fatan duk wanda yayi shi Allah ya gafarta mai zinuban shekarar da ta wuce da wanda ke zuwa haka daga cikin falala arfa akwai addu'a da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mafi kyan addu'a ita ce addu'ar da aka yi a ranar arfa mafi falalar abin da nake faɗa a wajen addu'ar da ni da annabawan da suka gabace ni shine mu dinga faɗin la ilaha illallah wa da hula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'ar wanda zikiri ne a zahirinsa ta fi duk wata addu'a da za ka yi falala a ranar arafa wannan kuma bai hana ka yi addu'o'i na neman bukatunka na duniya da lahira ba sannan kuma wannan bai taƙaitu ga masu aikin hajji ba ita arfan akwai wuri akwai kuma lokacin dukkanin wunin lokaci ne sannan kuma akwai wurin shine arafa wanda ke ainihin kasar makka sannan kuma har ila yau akwai at-ta'rif wanda an samu cikin salaf suna yi an tambayi Ahmad dan Hanbali ya ce babu laifi mutum a garin su ranar arafa bayan la'asar ya samu wuri ya zauna a gidansa ko a masallacinsa yayi ta zikiri yana ambatan Allah har rana ta fadi an samu cikin magabata idan ba su samu tafiya aikin hajji ba suna kwatanta wannan aiki na alkhairi Allah ubangiji ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا مت اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم تقبل توبتنا وامه آثامنا وتجاوز عن سيئاتنا وجعلنا من الراشدين اللهم اجعل لنا هذا اليوم اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة مسدا ترد وافتح لنا بابا من الجنة لا يسد واشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا وتب علينا اللهم إليك رفعنا دعاءنا ولا إله إلا الله